أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرم الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barka mu saduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka zo mana domin gabatar da karatun na littafin kitabul kaba'ir wanda wannan shine darasi na 36 kuma za mu tashi akan al-kabiratu khamsa wal 20 yau muna ranar 24 ga watan shawwal shekara ta 1400 da arba'in da hudu bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu zuriri da sha hudu ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya babin da za mu tashi a cikin kamar da na faɗa da farko shi ne alkabiratul khamsu wal ishrun kabira ta ashirin da biyar shi ne al-yaminul gamus wato rantsuwar da ke halakarwa rantsuwar ƙarya mutum ya rantsuwa da gangan don ya mallaki wani abu don kwata haƙƙin wani قال الله تعالى على مدوك سلفيتي إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال الواهبي الإمام الواهبي نزلت في رجلين wannan aya ta sauka ne game da mutum biyu mutum biyu din nan isassama ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi bi'ati sun kai ƙara wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wata haga ko kuma wani abu na dukiya wanda suke rigima a kai fahammal fahammal mudda'i alaihi an ya halifa sai shi wanda ake da'awar a kansa ya so yi rantsuwa yi himmantu a kan zai yi rantsuwa fa anzal Allahu hadhihi al-aya sai Allah ya saka da wannan ayar fa nakala mudda'i alaihi an yamin sai shi wannan wanda ake aka kawo karar cewa wannan abun ba nashi bane da ya so yi rantsuwa akan cewa lalle nashi ne to da ya ji wannan aya ta sauka shikenan sai ya ja da baya shi a'a shi ba zai rantsuwa ba wa qarra lil mudda'i bi haqqi sai kuma ya yi furci da cewa wannan abin haƙƙin wanda ya kawo ƙarin shi almudda a alayhi din wanda aka yi da'awar a kansa shi ne wanda aka kawo ƙarar shi ne to sai haƙura ya barwa mai yin ƙarar haƙƙin sa dama ba na shi ba haka ibn jarir ya kawo a cikin tafsirinsa kuma ya karɓo ta hanyar ash-sha'abi wa ana abdullahi qala an karɓo daga abdullahi dan mas'ud yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajir duk wanda ya yi rantsuwa akan wani abun rantsuwa kuma alhali shi yana fajirci cikin wannan abu ma'ana alhali shi yana ƙarya a matsayin makarici yayi wannan rantsuwar liyabtaqa biha malam ri'in muslimin kuma ya yi rantsuwar ne don yanke haƙƙin wani mutum musulmi ta dalilin wani rantsuwar tasa na ƙi Allah ta'ala wa huwa arin gudban zai haɗu da Allah mai wajen sarki alhali Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yi fushi da shi al-ash'as ya ce fiye wallahi na gulat ishe saboda ni wallahi wannan aya ta sauka kana bayani wa bayna rajulin yahudiyyin ardun fajahadin ya kasance akwai wata ƙasa ko fili ko gona haka wacce muke rikici a kanta da ni da wani mutum bai yahudi ta sai wannan bai yahuda yi jayayya da ni a kai fa qadamtuhu ila annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sai na kawo shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaka bayyinatun qultu la annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ni shin kana da shaida cewa wannan wurin naka ne sai na ce a ya rasulullahi ba ni da shaida qala yahudi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bai yahudan yake ihlif yin rantsuwa qultu ya rasulullah kana ya ma'aikin Allah innahu idan yahlisu fa yadhhabu bi mali yanzu kenan wannan bai yahudan zai yi rantsuwa kenan sai tafi da dukiyata fa anzar Allah ta'ala sai Allah da sarki suka da wannan ayar innal ladina yashtaruna bi ahli Allah wa aymanihim samanan qalilan har zuwa ƙarshe ai waɗannan da ke sayarwa da alƙawarin Allah da kuma rantsaran ɗan su ne sai da shi ne canji don wani abu ƙanƙani na duniya ai ardan yasiran na duniya ai dan wani abu ƙanƙani na duniya wahum ya halisuna a rai kazibin alhalisu suna masu rantsuwa a kan abin suna masu ƙarya ulai kala kala da rahun fil akhirah ai waɗannan su ne waɗanda ba su da wani sauran rabo a lahira ai la nasiba lahum fil akhirah ai ba su da wani rabo a lahira wala yukallimuhum Allah kuma Allah subhanahu wataala ba zai zance da su ba ai bi kalamin yasruhum ai Allah ba zai zance da su irin zancen da zai faranta musu rai a ran alkiyama ba wala yanzuru ilayhim Allah ba zai duba zuwa gare su ba nazaran yasruhum irin duban nan wanda zai faranta musu rai yani nazarar rahma yana nufin duba irin na rahama Allah ba zai musu duban rahama ba a ran alkiyama wala yuzkiyum kuma Allah subhanahu wataala ba zai tsarkake su daga zunubi ai wala yaziduhum khairan ai Allah ba zai dada musu wani alkhairi ba wala yusmi alaihim kuma Allah ba zai yabo ba a gare su Allah ya kiyaye wannan ba duk wanda yayi rantsuwa dan ya karbe wani abu na al'ummar musulmai to yana cikin wannan wa ana abdullahi bin mas'ud qala an karɓar daga abdullahi dan mas'ud Allah ya yi shi yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لالذي ينادي من زال أجرى دعم الله سبحانه قريش يناتيوا من حرف على مال امرئ مسلم بغير حق duwan da ya rantsuwa akan wata dukiya ta wani mutum musulmi ba tare da haƙƙi ba laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban zai saru da Allah alhali Allah ya yi fushi da shi ya tare da musu da azaba qala abdullah abdullah dan musulmi ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه من كتاب الله bayan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan maganar sai ya karanto mana wata aya wacce ke gaskata abin da ya faɗa din daga littafin Allah aya ita ce innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan har zuwa ƙarshen aya Bukhari da Muslim saboda da hadisin a cikin sahih Bukhari da Muslim wa ana bi umama ta qala an karɓo daga abu umama yace kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka ji ya ce man ittaqa haqqan mri'in muslimin bi yaminihi duk wanda ya yanke wani haƙƙi na wani mutum musulmi ta dalilin rantsuwarsa gona ce gida ne fili ne mota ce ka yi kunshin da mutum ka ba shi kuɗi amma rabin kuɗi ka ba shi ka ce sai wata kaza za ka biya shi watan ya yi baka biya ɗin ba mutumin nan ya yi ya yi baka biya ba kuma alhali mota tana gurinka ko kuma filin ka riga ma ka fara gini a kai daga baya mutumin nan ya ya damu har ya yi har ya yi ƙara shikenan suka je kai rantsuwa kan ta kai wallahi tallahi ka biya shi to kaga ka yanke masa haƙƙin sa ta dalilin rantsuwarka to irin wannan ake nufi to duk wanda ya yi wannan ya yanke haƙƙin wani daga cikin jama'ar musulmai fa qad azaba awjaba Allahu lahu an-nara wa harrama alayhi al-janna fa kiga Allah ya wajabta masa shiga wuta ya riga ya rubuta mar tabbas ya shige ta kuma Allah ya haramta mashi shiga aljanna Allah ya kiyaye ni fa qala rajulun da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana sai wani mutum yace wa in kana yasiran ya rasulullah ya ma'aikin Allah ko da akan dan wani abu ne kankani qala sallallahu sallallahu alaihi wasallam ce shi wa in kana qabiban min aras ko da dan wani dauri ne haka na kara arak din nan dan wani ishi ne haka wanda suke amfani da shi a wannan zamanin wanda suka yi aswaki ma da shi أخرجه مسلم في صحيحه إمام مسلم يبتدى حديث أتشن صحيحه أكن إمام أحمد يروي توشد ابن ماجه قال حفص بن ميسرة حفص بن ميسرة يمشي ما أشد هذا الحديث ما ما شن أنا نملك شوانا حديث فقال في سوشي أليس في كتاب الله تعالى سن بايعوا بعد سن الله أشن كتاب الله مرحبا تركي جنا شاء أولئك لا خلاق لهم في الآخرة cewa waɗannan su ne waɗanda babu rabo gare su a lahira wa ana bi zarrin an nabi sallallahu alaihi wasallam qal wani hadisi an karɓo shi daga sirna jindin ɗan junadata shine abu zarrin al-gifari shi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama ai Allah ba zai zance da su ba a ran al-qiyama wa la yuzkihim kuma ba zai tsarkake su ba wa lahum azabun alim kuma azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su a na alam sallallahu alaihi wasallam faɗi wannan sai da ya maimaita su uku shine faqara biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salasa marrat ya faɗi wannan sai ya maimaita har sau uku faqala abu zarri abu zarri sai ce khabu wa khasiru ya rasulullahi man hum waɗannan mutane kuwa sun taɓe kuma sun yi hasara ya ma'aikin Allah su wane ne kuwa Allah na sallallahu alaihi fara magana ne da cewa Allah ba zai zance da su ba a ran alƙiyama kuma ba zai arziki su daga zunubi kuma azaba mai rafi ta tabbata gare su sai dai faɗi wannan sau shi ne Abu Dharr al-Ghifari yake tambayar da su waye sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su kamar haka yace al-musbil mutumin da ke sakin tufafin shi yana jan ƙasa wal mannanu da mutumin da yake yin gori ya yi kyauta kuma ya dawo ya yi gori ko kuma ya yi kyauta ya dawo ya ƙwace abin da ya bayar والمنفق سرعته بالحلف الكاذب da kuma mutumin da yake ciyar da hajarsa wato abin sayarwar da rantsuwar ƙarya wallahi sallahi original din ne wallahi sallahi wannan mission ne wallahi sallahi dubu kaza aka saya to irin wannan rantsuwar hadisin ingantacce ne imamu ahmad ibn hanbalin ya kawo sa cikin musnadin shi a cikin juz'i na biyar sashin ɗari da arba'in da takwas da kuma sashi na ɗari da sittin da biyu imam muslim a cikin sahihinsa hadisi na ɗari da shida قال صلى الله عليه وسلم من إلى من الله يشي الكبائر من يلفك الإشراك بالله يشرك هذا الله وقوق الوالدين دقوا بجري ومهيكا وقتل النفس دكسا شيء واليمين الغموس درن ورقريا wannan hadisin akhrajahu al-bukhari fi sahihihi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin sa shine hadisi na 6675 ta hanyar sallah abdullahi dan dan amru dan asi ya rawaito hadisi wal gamusu abin da ake nufi da gamus din nan hiya allati yata'ammadu kadhiba fiha ita ce rantsuwar da mutum yake yin ta da gangan yake yin ƙarya a cikin rantsuwar ya san cewa ba haka abin yake ba amma kawai sai ya rantsuwar da gangan dan ƙarya sun yadda musan an shahar da cewa ga musulmi li'annaha tuban misul halifa fil ismi domin cewa yanzu suna dilmi yadda mai yin sa a cikin kogin laifuka wakila wasu malaman sun ce tuban misul fil nar ai tana dilmi yadda mai yin sa a cikin wuta fasulun wannan wani fasuli ne ومن ذلك الحلف بغير الله عز وجل يا daga cikin wannan rantsuwar wacce Allah ya haramta shine yin rantsuwa da wani Allah wannan mun karanta irin shi a baya can kan nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yin rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace na rantsi da annabi na rantsi da annabi kaga mutane suna yawan yi to ba daidai bane ba a yin rantsuwa sai da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai والكعبة da kuma yin rantsuwa da Ka'aba na rantsi da ɗakin Ka'aba wani rantsi da tabbaki za ka ga mutane suna ta yi alhali kuma ba daidai bane wal mala'ika da kuma yin rantsuwa da mala'iku was sama'i da yin rantsuwa da sama irin rantsuwar arna kenan sai mutum ya dangwali ƙasa ya ya dangwali ƙasa sai haka wai sai ya nuna sama arna suna yi kuma za a ga musulman ma 'ya'yan musulmi saboda yawan zama a cikin arna ɗin sun koya suna suna yi kuma sai ce arabi kuma sai ce kwaran kwatsa duk wannan rantsar ne irin na maguzawa kuma duka suna iya halakar da mutum saboda ai duk abin da kai rantsuwa da shi saboda kana girmama abin ne matakar girmamawa don kace aradu ka ga girmama aradu kenan sama da sunan ubangiji wal ma'i da yin rantsuwa da ruwa ko da wani kogi wal hayat da rantsuwa da rayuwar wani wal amana da yin rantsuwa da amana wa wahiya min akal ma huna kuma wannan in ce mafi tsami daga duk abubuwan da aka lissafa a nan wajen wajen hanawa warruhi war ra'as da yin rantsuwa da rai ko rantsuwa da kayin wani wa hayatu sultan ko rantsuwa da rayuwar sarki wani wani wata sultan ko rantsuwa da ni'imar sarki wani wa turbatu sultan da kuma rantsuwa da kabarin wani sai shi har da kabarin tsoho na to kaga duk wannan haramun ne وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحدثوا بآبائكم لن وانا حديث عن كروشي دغا سيدنا عبد الله بن عمر على يد السود شي لما يسنسا قال يسي أنا صلى الله عليه وسلم ياتي حقيقة الله يا هناكو أن تحدثوا بآبائكم دكرك أن رنسوا لإيائكم فمن حلف دون ذي رنسوا فليحلف بالله لن يري رنسوا الله أو ليسمه وكما يشروا دبابته wannan hadisin ingantacce imam bukhari ya ruwaito shi a wurare da dama a cikin sahihin sa ya wajen ta wajen wurare uku ko hudu shine hadisi na 6648 da 6646 da 6108 da kuma 3836 duka cikin sahih bukhari وفي رواية في الصحيح يا بعض كيف رواية في صحيح البخاري ومن كان عارفا دون يكسر شيء رنسوا فلا يعرف إلا بالله kada ya rantsuwa sai da Allah auliyar su ko kuma dai shiru da bakin sa wa na Abdurrahman bin Samura radiyallahu ta'ala anhu an karbo da sayyidina Abdurrahman dan Samura Allah ya dinki qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah ira da amincin Allah tabbata a gare shi yace la ta'alifu bi dawagi wala bi abaiku kada ku rika yin rantsuwa da gumaka ko kuma rantsuwa da iyayenku duk wannan ba daidai bane rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisi ya rawaito shi a cikin sahihinsa hadisi mai lamba 648 a tsawagi din nan jam'u tsagiya ce shine jam'in kalmar tsagiya wa hiya al-asnam ita ce gumaka wa minhu al-hadith ya rawaito wannan kalmar a hadisin da aka ce hali tsagiyat daud wannan shine gunkin kabilar daud a hadisin yana cikin sahih bukhari hadisi na 7116 ai sanamuhum ma'budun ai shine gunkin su kuma shine arun bautar وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال وانا حديث عن كل شيء سيدنا بريدة الله يدري فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للي مزع الله جل دعما الله ثبت عبدني سياسي من حلف بالأمانة فليس منا duk wanda ya rantsuwa da amana ya ce na rantsi da amana annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baya cikin mu ma'ana ya fita daga cikin mutanen da suke da kima a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam رواه أبو داود وغيره إمام أبو داود نيدا وننسى سرويته حديثه مثال إمام أحمد دكما وصل السن ما لما حديث دام دفع سرويته وعنه رضي الله عنه أنكر ولد وزريشي رضي الله عنه يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدال الله دعوة تعالى سبحانه وتعالى ياشي من حلف فقال إني بريء من الإسلام دون يرزق رأيتي إذا كذا يا كذا ni ba na cikin musulunci ko mutum yace arni yake kaza ya suna yi ce in kaza ya kaza arni arni yake ko mutum yayi irin wannan rantsuwan fa in kana kazuwan fa huwa kama qala in ya kasance ƙarya yake cikin abin da ya rantsa yake da shi to lalle ya zama arnin kenan ko ya zama ba yahudi alhali da ya dai bar musulunci wa in kana sadiqan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko da ya kasance sadiqan mai gaskiya cikin abin da ya faɗa din ko da abin ya kamar kuma yadda ya faɗa falan yarji'a ila al-islam saliman to har abada ba zai taba dawowa cikin musulunci gidi gidi kamar da yake ba duba illar rantsuwa ko da abin ya zama gaskiya kamar yadda mutum ya rantsi din ko mutum ya ce kafiri yake in kaza in har mai kaza to kafiri ne to in baka yin ba ma dai in ka yin ka zama kafirin in baka yin ba ma dai to ba ba dai zaka dawo daidai a cikin musulunci ne da kake azun nan ba eh shi sa da yawa daga cikin malamai musamman ma sufaye sukan haramtawa almajiransu da kuma muridansu yin rantsuwa kwata-kwata ma kwata-kwata ma koma a kan mili kawai mutum ya daina yin rantsuwa koma a kan mili kawai ko da gangan ko da gaske mutum ya daina yin rantsuwa akwai wani sahibinmu shi in in daga shekara goma zuwa yau zai wahala kana zaune kika ji yayin rantsuwa in labari ya wani kace haba zai ce maka in duk yadda za ka yi da shi ba za ka taɓa ji yayin rantsuwa wai ce maka wallahi tallahi ai zai wahala zai wahala in shi yake yin magana ma dai yana ba da labari zai wahala ta jiya rantsuwa an kuma kai kake so sai ka ji yaran sai maka sai ka yi iyayen ka sai ka ce maka in yi saboda rantsuwa tana da illoli ne masu yawa takan iya jini wa mutum ma cikawa babu imani kaga dai kamar yanzu wannan dan mutum in ka za ya kaza arni ne shi inda za a kara kafin to mutum kuma sai ya zo kuma wani abu ne aka sai ya yi shi a shi ba ba zai yi ba in ya yi kafin ya ke ana nan ana nan kuma sai ya ji ko ya manta yi kaga ya kafarta bai san ya kafarta ba kuma mutuwa da zata rikin tana irin wannan yanayi bai ma tuno ba balantana kuma ya niyya ya dawo cikin musulunci to ya kace gari a nan saboda haka harshe da kake ganin sa a jikin dan adam babu abu mafi muni irin harshe babu abu mafi muni irin harshe idan har ba a sabar masa da karatun alqur'ani da zikirin Allah subhanahu wataala ba ya zanto kawai ya saba da zantuka na yau da kullum zance irin na tafanci zance irin na kwararo mutum ya saba da irin wannan abubuwan in ya saba da irin wannan zantukan na kwararo ba zai ji nauyin yin ashar ba ba zai ji nauyin yin zagi ba ba zai ji nauyin yin gulma ko annanimanci ba ba kuma zai ji nauyin yin rantsuwa ko da ta ƙarya ce ba in dai buƙatar su za ta ja kawai babu ruwan shi Allah ya kiyaye ni wa an ibn umara radiyallahu anhuma an karɓa da bisan Abdullah dan Umar Allah ya dinsu annahu sami'a rajulan yaqul wal ka'bati cewa shi ya ji mutum wani mutum yana rantsuwa yana cewa na na rantsi da ɗakin Ka'aba na rantsi da ɗakin Ka'aba faƙala sai Allah ɗan hore ce wa mutum la ta halisu bi ghairin lahi kada ka yi rantsuwa da wani Allah fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul kuma ina lalle ni na ji manzo Allah jira da mutum Allah sabata gare shi yana cewa man halafa bi ghairin lahi faqad kafara aw ashraka duk wanda ya yi rantsuwa da wani Allah to hakika wannan ya kafi ya kafirta ko kuma ya yi shirka to ka ji dai ba su cewa aradu kwaran kwaza to kaga wannan shine rantsuwa da wannan Allah din tunda kai za ka maka meye kwaran kwaza har yanzu ba san me shi ce ba gara aradu in an maka aradu me aradu in ka ce a tsawa ko idan suke cewa aradu to ai kaga na au kwaran kwaza ma idan ita dai dai dai ce ba da saboda ku faduwa na take ko saboda nan ƙara ta na yaran za mutum aikon alkur'ani shi kadai ne abin da ido na iya ganin shi hannu na iya taba shi amma mutum yana iya yin rantsuwa da shi dalili kuma saboda alkur'ani igiya ce ta Allah kamar yadda ya faɗa igiya ce ta Allah gefanta yana wajen ubangiji gefe kuma yana wurin bayi duk wanda ya riko da shi kai tsaye ya riko da igiyar Allah shine wa kuma bi hamdillahi jami'an wala tafarraqu alkur'ani siffa ce ta Allah saboda zancen Allah ne in kai rantsuwa da alkur'ani ka yi didi amma rantsuwa da alkur'ani kada mutum ya tsammaci wai dafawa ko ɗauka a riƙe ko ɗorawa a ka shine ƙurewar rantsuwa a nan ɗin nan ko da babu ƙur'ani a nan ban tana ba ga ƙur'anai ɗin ko a dandali inda babu ƙur'ani kuka mutum ke na rantsi da alkur'ani kaza ne yin kaza to daidai kake da wanda ya ɗauki ƙur'ani ya ɗora a kansa idan kake da wanda ya alola ya ɗora hannunsa kan Qur'ani ya rantsuwa da shi. Amin. saboda haka mutum kai karɓe iya bakin kokarin ka wajen kaucewa rantsuwa kai karɓe iya bakin kokarin ka cewa lalle ka kana kauce mata kada ka mai da rantsuwa kawai zaka iya yin ta koma a yaya zaka iya yi ma baka san ma kayi ba irin ta mutumin nan ko wanda ya saba da asar wani mai wanki ne a unguwar mu lokacin na gida tun ma muna yara su na wajen nan tun 80 sai wani ana ce mishi audu a waina auda wani ga naira ishirin a sanar da naira ishirin darajar ta kai ta naira dubu yin a da dubu a yanzu wani daga su domin duk yadda za ka yi ba za ka iya cinye abincin naira goma ba a sannan tunda daga tunda daga jos daga jos har kano a sannan naira goma ne to a yanzu kwan najin zai kai kusan naira dubu biyar daga jos zuwa kano to sai aka ce mishi ga naira goma a ga naira ishirin amma ana so kai minti talatin ba ka yi ashar ba sai ce abu kazar uba yi kota nan kaga shi ce nan kaga shi ke ya riga ya ya karzan san gaba da daga da mutum ya zama haka wajen rantsuwa kawai ko yin sana ko ka shirya ko ba ka shirya ba kawai za ka iya yin rantsuwa kada mutum ya zama haka mutum ya rika iya bakin kokarin sa wajen janyewa daga yin rantsuwa lalle mutum ya kokari a irin zantuka na yau da kullum kai kokari ka cire rantsuwa daga cikin vocabulary naka in har za ka yi rantsuwa sai ka tabbatar ka shirya ka kinka ka san me kake yi ka tabbatar da abin hakan yake sannan sai ka yi rantsuwar yawa sannan yi wa mutane ma giya ɗin abu kaza wani dan girman Allah kaza kaza wani dan girman Allah yi kaza ba daidai bane shi ma kai din da kai da kake dan girman Allah din to alama ce ta baka san girman Allah ba idan wancan din yin abun laifin yana kanka kai kanka tunda wata ilka san cewa dama ba bi ba ko ka ce dan girman Allah din yayi yi ba amma ka ce dan girman Allah to da kai da shi din duka kuna cikin laifin na'am na'am
wannan
wannan duk mutanen banza ne babu yadda mutumin kirki zai rubuta wannan mutum ya ce wai in ka- in har kai masoyin annabi ne kai kaza shikenan ya mai da soyayyar annabin ta ta'allaka kenan da iya rubutu a facebook kawai shikenan an baka yi comment ka rubuta kaza ba shikenan kai ba masoyin annabi bane sai ka ga alama din ta shi din bai san kima da darajar annabi ba da wanda za su turo abu ta whatsapp ce wai bi- duk wanda bai tura cewa wa mutum go- biyar ko mutum goma ko mutum kaza ba sai abu kaza ya sami shi ai an tura ma wani da ya ki turawa sai aka kore shi a wurin aiki sai asara ta sami shi a kasuwar shi sai aka zaka wannan duk canfi ne da abubuwa na banza da wasu an ga irin wannan kawai wani ya turo ma maza maza goge shi ka- ka goge shi kawai in za ka iya mar wani da cewa da Allah wannan ka ga irin wannan abubuwan ka daina turo mu shikenan kawai ai sunan Allah sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadan duka ba abun wasa bane ba abun wasa bane yanzu ai raunin imani ne sa mutane ke ganin ma kawai ba ma komai bane a ba abun wasa bane har a ci in ka aika masoyin annabi yi kaza sun mai da soyayyar annabi ta zama wata abaci kenan mai araha wanda kawai koma koma ne kike ma ka je ka ci gaba da yi to matakar kai comment anan shikenan ka samu badum ka samu badum ka samu stamp cewa kai musu yin annabi tunda kai comment a ƙarƙashin abin da ya rubuta ba haka abin yake ba ni duk sanda na ga irin wannan dan wani ya ce wai in kai musu yin annabi ne kaza to wuce shi nake yi inda damar ma in cire shi daga cikin friends ina in je na ganin rubuce-rubucen shi kenan sai in cire shi to na san bai san abin da yake ba رواه الترمذي وحسنه ابن حبان امام الترمذي ne rawaito shi kuma ibn hibban ya hasana shi fi sahihi da kuma a cikin sahihin sa wal hakim da kuma imam al hakim wa qala sai imam al hakim ya ce sahihun ala shartihi ma hadisin inda take bisa sharadin imam al bukhari da imam muslim imam ahmad ya rawaito hadisin a cikin juz'i na biyu shafin ɗari da ashirin da biyar abu dawud akan lambar hadisi na dubu uku da ɗari biyu da hamsin da ɗaya imam tirmidhi hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da talatin da biyar قال يوسف وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك sashen malamai ya fassara faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗar kafara aw asraka wanda yi rantsuwa da wannan Allah hakika ya kafir da kuma ya yi shirka ala tagarruri cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne dan kaurara hukuncin kama ruya annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wai da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya faɗa ar-riya'u shirkun riya shirka ce wa qala sallallahu alaihi wasallam ya kira mutum Allah ya ce man halafa faqala fi halifi wanda ya rantsuwa kuma a cikin rantsuwa sai ya ce wallatu wal uzza na rantsi da lata na rantsi da lata na rantsi da uzza fa la yaqul la ilaha illallah to yace la ilaha illallah wato yin sauri kenan da musulunci kamar da zamu gani ga dalilin nan wa barkana fi sahabati man huwa hadithu adi bil hadith jihad qabla islamihi hakika ya kasance a cikin sabai akwai wanda bai daɗe ba da daina yin rantsuwa da ita wato bai daɗe da barowa yin rantsuwa da irin waɗannan kuma kan ba qabl islami kafin yin musulunta fa rabbama sabaqa lisanu ila al-halisi biha to da yawa wani lokacin harshen sa yakan yi rigayi ya zama ya yi rantsuwa da irin wannan abin ba tare da ya sani ba fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam an yubadira bi qawli la ilaha illallah yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ubangi da cewa mutum ya maza ishi la ilaha illallah ne yukaffira bi zalika ma sabaqa domin ya kankare abin da ya riga ya gabata ta dalilin wannan faɗa la ilaha illallah ila risali akan harshe wa billahi tawfiq da ta tana ga Allah to ala ayi halin da mutum ya rika iya bakin kokarin sa wajen kaucewa yin rantsuwa da wannan Allah الكبيرة الثالثة والعشرون كبيرة عشرين بسلا الظلم إن ظالم ظالم في نوع إني دبن دبن أكوي ظالم في نقبع wanda kamar wani je da shi wani wani je ya zubar da jinin wani wani je ya ɗauki dukiyar wani wani je ya shiga cikin haƙƙin wani wannan zalunci ne a aikaci akwai kuma zalunci akan harshe kamar zagi kamar tsinuwa kamar ɗaukar zantar mutum su kai wani gun kamar gulmarsa bayan bayan duk wannan nau'i ne na zalunci haka na kuma zalunci na dukiya shine kamar sata ko kwaci ko fashi da makami to akwai zalunci kuma na shiga cikin mutunci mutum shine kamar wanda muka faɗa da zagi cin mutunci tsoratarwa da dai sauransu duk wannan kaza an shiga cikin mutuncin mutum aklu amwalin nas cin dukiyar mutane wa akduha zulman da kuma karbata da zalunci wa zulmun nas bil barb da kuma zaluntar mutane ta hanyar duka wa shatmi da zagi wa ta'addi da kuma yi musu ta'addanci wa istiqalati ala du'afa da kuma yin girman kai a bisa raunana قال الله تعالى على ورد تركيتي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقال الله تعالى أنا من التكييف وسألهم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب وقال تعالى أنا من التكييف إنما السبيل على الذين يظلمون الناس سورة الشورى وأنا أنا أبن مذهب ما أنا ما أنا saboda karatun su za ka ji su inda karatun hadisi suke yi to ba sa fassara ayoyin alkur'ani in sun zo in kaji suna fassara ayoyin alkur'ani sai in tafsiri ya shi amma da a dunkuli abinda ayoyin suke nufi shine kada waɗannan da ke yin zalunci su tsammaci cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai bari ne game da abin da suke aikatawa a Allah ba barin su yayi ba kuma sun karbi su kai ba kadai dai yana jinkirta musu ne saboda zuwa ranar alkiyama ranar da idanuwa suke kakkafewa za ga mutane sun imauce imoshi idanunsu ya bu- ya bubbulluko ko kinta ido ba sa yi sannan kuma Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kai wa mutane gargadi saboda ranan nan wata za ta zo musu ran alkiyama ranar da azaba za ta zo musu sai ga ji waɗanda suka yi zalunci suna cewa ya ubangiji mu me yasa baka jinkirta mana ba zuwa ga wani ajali makusanci sai mu amsa kiranka sannan kuma mu yi biyayya ga manzanninka a nan sai Allah ya ba su amsa da cewa shi ba kusance ba ne kuna yin nan tsaron tun farko cewa lalle ku wannan abin da kuke yi din ba za ku daina shi ba cewa abin da kuke yi din shine dide to har zuwa dai karshen ayoyi wa qala sallallahu alaihi wasallam mai kira da mutum Allah yace inna allaha la yumli lil zalimi hatta idza aqadahu lam yuslitu annabi sallallahu alaihi wasallam ce lalle haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi jinkiri ga azzalimi ta yin zalincin sa har zuwa sanda Allah zai kama shi lam yuslitu ba zai tsiri masa ba ya la ga mutum sanda yake da karfin shi in mai mulki ne yana kan mulkin shi yana da kuɗin sa a sannan abin da ya gana ma kawai yi yake to ana nan ana nan kuwa Allah subhanahu wa ta'ala in ya tashi kama shi kamun Allah yana nan da yawa ta hanyoyi da dama in ya ga dama sai ya karbe mulkin sai ga bayan ya karbe mulkin kuma sai ya karbe kuɗin sai ka dawo ka zama dire da kowane talaka ƙwarai da gaske akwai wanda yake gaya mun shi a wajen ƙaramar hukumar su lokacin da yake kan ganiyar mulkinsa yake ta kai ga har gwamna ma baya tsoron kowa ko gwamna baya tsoro zai iya in ana taron in ana taron ciyamomi har da gwamna a gudu in gwamna ya kawo magana da ba ta yi musu da yakan ce ran ke da yadda aka zaɓe ka mu ma fa zaɓen mu aka yi ba za ka ce kilasta mana akan wani abu ba mu ma zaɓen mu aka yi ba a tsoron kowa yace ana nan ana nan ba a shekara goma ba sai da ya gan shi wata rana sun zo kofar gidan ciyaman sabon ciyaman ana rurumar ganin ciyaman sai ga har da wani dattijo ana ta mangare shi ana ta mangare shi ga shi a cikin kaya dai haka dai ga sunan ko guga babu ana ta mangare shi da ya duba sai ga ai wannan din ne dai wannan tsohon ciyaman din ne to kaga fa kamu na na ubangiji an karbe kuɗin an karbe iko an karbe kuma mulkin saboda haka ala ayi halin dai mutum dan Allah ya baka wata dama kada ka yi amfani da ita wajen yin ramukan gayya ko kuma dan yin zalunci akan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi wannan hadisi sai ce kuma qara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanto wa kadhalika abdul mutai za kadal qura wa hiya zalima haka nan ne kamun ubangijin ka yake idan ya kama wata alƙarya alhali wannan alƙarya ta kasance azzalima shi ta zalunci kanta ta hanyar yin shirka da Allah da aikata ayyukan sabo inna abdu alimun shirin hakika sanadi cewa shi kamu na ubangiji alimun mai radadi ne shadidun kuma mai tsanani ne وقال صلى الله عليه وسلم من خلال مثل الله يكفي من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء دون da ya kasance a wurinsa akwai wani abu na zalunci da ya zalunci dan uwan shi musulmi min abdu na daga mutuncin dan uwan shi musulmi aw shay'in ko kuma na wani abu falaysa halalhu falaysa halalhu yawma to lalle ne mutum shin yanzu mutum ya je ne mu halaccin abu wato mutum ya je ne ya fi abun dan uwan nasa qabla Allah ya kuna dinarun wala dirham tun kafin ranar da zai zamto babu dinari ba dirham ma'ana babu kuɗi in kana lahu amalun salih ya kasance mutum yana da wani aiki na galibi wa kila minhu bi qadri mazlamatihi sai a karɓa daga gare shi bisa gwargwadon abin da ya yi zalunci a kan shi ka zagi wani ka yi wani kallon banza ka jefa wani bakar magana ka yi gulmar wani to a ran alƙiyama ba da kuɗi ake biya ba da ladan sallar ka ladan azumin ka ladan sada zumuncin ka ladan kazaɗin ka ladan dukkan nan dai na ayyukan da kai su da ikhlasi din kai sa'a Allah ya karba dan ka san aikin ma da kake yi din ba kowanne Allah yake karba ba sai yan kaɗan wanda kai su da ikhlasi kai su kuma dini da shari'a ta ce to a cikin ladan wa'annan yan kaɗan din kuma da shi za a biya waɗanda duka zalunta fa in lam yakun dinarun wala dirham in ya kasance aka ne a raku mako fa in lam yakun dinarun wa dirham idan ya kasance babu wani kuɗi tare da shi in kana lahu amalun salih in ya kasance yana da wani aiki na gari wa kila minhu bi qadri mazlamati da karba da gare shi bisa gwargwadon zaluncin da yi fa in lam yakun lahu hasanatu in ya kasance kuma ba shi da wani aiki na lada da za a iya kira a ba wa mutane ukida min sayyiati sahibi wa hum alayhi sai a dauko daga ayyukan zunubai na wancan da ka zalunta sai a zo a lafta wa mutum Allah ya kiyaye hadisi ne kuma ingantacce bukari da imam ahmad su da rojin sa'in sunna abu huraira wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi ya da musu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa an rabbi tabaraka wa ta'ala ya karbo ne daga ubangiji shi tabaraka wa ta'ala ya sunan irin wannan hadisi akwai wanda zai gaya mana hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo shi kai tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala yawa hadisi ko yawwa to me bambancin shi da ayar alqur'ani wahayi ne mana eh to wannan magana ta dan kuka da bibi wahayi ne amma ba wahayi ne wanda kai tsaye malaika jibril ne ke zuwa da shi ba wahayi ne tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ubangijinsa yawwa ga abin da Allah ya faɗa ya ibadi ya ku bayina in yi haramta zulma ala nafsi hakika na haramta zalunci bisa kan kaina na haramta a kaina yin zalunci ba na yi wa ja'altu bainakum muharraman kuma na sanya ta abin haramtawa a tsakankanin ku fara ta zuwa da mu kada ku rika zaluntar junan ku hadisi ne ingantacce imamu muslim ya rawaito shi da imamu tirmidhi da ibnu majah to kaga wannan ya shafi mutane ya shafi aljanna ya shafi maza da mata ya shafi yara da manya ya shafi kishiya da kishiya ya shafi a mace da mijinta ya shafi miji da matarsa ya shafi ƙara ubansa ya shafi tsakanin uba da ɗansa saboda haka da abin da kasan nau'i ne na zalunci kada ka yi kada ka yi ko da ɗanka ne kada ka riƙa jin wani aikin da Allah ya sanya shi a ƙarƙashin ka ɗanka ne bar ka yi masa duk irin yadda ka ga dama ai dole ya maka biyayya in bai yi biyayya ba ka tsine masa wannan zalunci ne shi ka takura wa rayuwar ɗanka ka hana shi jin daɗi in aure ne sai ɗanka yana zaman lafiya da matarsa ka ce wallahi sai ya sake ta in ba haka ba ka tsine ba ko in ba haka ba ya bar maka gida wannan duka ana samun da yawa daga cikin dattijan suna yi kuma wallahi ba daidai bane nau'i ne zalunci amfani da matsayinka dan ka takura wa rayuwar wani wannan nau'i ne zalunci ko sai ga irin wannan ɗan an yi sa'a shi kuma ɗan mai matuƙar biyayya ya shiga wani hali ya rasa yadda zai yi wannan duka ba daidai bane akwai wanda yake ya bugo waya wata rana daga wajen kura din nan ya bugo yake ga mu yace wallahi malam na sayar da zai yace yarinya ce shekarar mu uku ina neman aurenta na tura aka nema min izini na fara neman aurenta shekara uku ita ma kawai lokaci guda ba baba na yayi ce ai ba wannan yake son aura ba nace to na yi sai je zabo wata daga ƙauye yace dole wannan zan zan aura yace naje kuma yarinya ta wulakanta duk zarafi na iyaye da take so na rasa yadda zan yi shi ne bugo yake neman yake neman shawara wai ya ya ji da yawa iyaye masu irin wannan gaskiyar magana wallahi zalunci ne in Allah ya jarrabe ka da irin waɗannan iyayen sai dai kai ta hakuri kai iya bakin kokarin ka wajen hakokutar da zuciyarka insha Allah wannan bakin cikin da ake yi ke jefa ka a ciki zai biyo ya zama maka alkhairi kuma ya zama maka farin ciki a rayuwarka idan kuma Allah ya baka mahaifa waɗanda ɗan ƙanƙanin abu za ka yi aiki cewa Allah ya albarka Allah ya maka albarka to kai ta gode wa Allah kai ta fatan Allah ya tsawaita kwanan su da muka samu albarkar da yawa shi ma wancan din duka jarrabawa ce ta Allah in kai mushi abin ciki ko ya ce Allah ya albarka ko kada ce Allah ya Allah ya maka albarka albarkar nan ne sai ka ganta kamar yadda shi wancan mai saurin cewa Allah ya maka albarka din da za ka yi abin tsiya ko ya tsine ma ko kada ya tsine ma za ka sai ka ga tsiyar tunda mahaifi ne za ka ga wani lokacin a gida mai yin alkhairin daban mai yin sharrin kuma daban amma kuma za ka iyayen sun fi son shi mai yin sharrin ba sai da kamar ana nuna tashi ma a kan to haka dai duk wannan jarrabawa ce wani da gaske gashi kan baɗaɗɗe amma sai ka yo sai ya ƙi wa baban kuɗin ki bai ma taɓa yi wa baban kuɗin ki ba amma sai ka je ka kashe ɗan dubu ashirin ko talatin kayo baban ku dan tsariran din sau sai dauka ya gashi to amma duk wannan ba komai bane ladan ka yana nan a wurin Allah wannan sa'awar da yake yi ladan ka abun Allah tamkar baban naku ne yasa to qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai a kadaruna man al-muflis kun shin kun san wani ne matsiyaci al-hijrati ya rasulullah ya ma'aikin Allah al-muflis kina wanda aka yi wasu su a cikin mu wato matsiyacin da bai da komai shine man la dirhama wala mata wala mata alahu akwai lahu a naku da wajen ni anan anan nawo babu shine wanda bai da dirhami kuma bai da komai na duniya فقال كان صلى الله عليه وسلم إن المخلص من أمتي يوم القيامة ودعك واسوس درسان أمة أرام القيامة ميتي أقما إيه من جاء أقوى من جاء أرواي إيه من يأتيكم يأتوا أناكم من يأتي بصلاة إلى ونزل صلوني wa zakatin da kuma zakka da yayi a duniya wa siyamin da ladan azumi da yayi a duniya wa hajjin har aikin hajji yayi a duniya ya zo da ladan fa ya ci sai ya zo wa anta kama hada amma ya zagi wancan wa kana mala hada ya karɓi dukiyar wancan ya ki biyan shi ko kuma ya yi sata a gonar wani ko a gidan wani wa nabata an irbi hada sannan kuma ya tone mutuncin wani ya ci mutuncin wani وضرب هذا يا دكواني وسفك دم هذا يا زبد الجنواني فيؤخذ لهذا من حسناته يا رضا saboda wancan din daga cikin ladansa ma'ana a ɗiba daga cikin ladansa a ba wa wancan wa hada na sanadi sai a sake ɗiba daga cikin ladansa dai a ba wa wancan fa in faniyat hasanatu idan ayyukan shi na lada suka ƙare qabla an yanqadi ma alayhi kafin alhakin da ke kansa ya ƙari aikin sanarwa da ya ƙari to ofida mun faɗa ya hun sai a riƙa daga zunuban su waɗancan da masu bin shi alhaki wa tsoriha alaihi sai a jefo a kansa sun ba tsoriha sunna sun sai a sanar sai a jefa shi a wuta wal iyadu billah wa hadhihi ahadith dukan waɗannan hadisan fa daga ji kulluha fi sahih dukan sun zo a cikin sahih bukhari da muslim وتقدم حديث يابو حديث كما يا غباتا ان الرجال يتخوضون في مال الله بغير حق hakika wasu mutane sun kasance suna kukkudawa a cikin dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba fadahumun nar yawmal qiyama lalle wuta ta tabbata gare su a ranar kiyama mutanen da ke cin dukiyar al'umma kenan ba tare da wani haƙƙi ba wa taqaddama qawluhu li mu'adh hina ba'athahu ila al-yaman sannan ya gabata kaulin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga wasu namu azumin jabal yayin da ya aike shi zuwa kasar Yemen a matsayin gwamna ko kuma wakilin sa yace miki wattaqi da'watal mazlum ya kai mu'azu ka tsoraci addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab domin cewa babu wani matari tsakanin da tsakanin Allah subhanahu wataala ma'ana in dai ka zalunci mutum kuma ya maka mummunar addu'a sai fa ta same ka wallahi a fi sahihi ya zo a cikin sahihi man zalama qaida shibrin min al-ard duk wanda ya zalunci wani daidai da dani guda na ƙasa kan iyaka ne ta gida ko kan iyaka ce ta gona ko kan iyaka ce ta fili ka shiga cikin na dan uwanka da dani guda dani guda kamar haka kenan tsakanin babban yatsanka tom da kuma manuniya to daidai da gwargwadon wannan kazalinta daga cikin ƙasar wani ko iyakar wani dawwaqahu min sab'i ardin to wannan za a ciko wa mutum tun daga ƙasa ta bakwai a nan daga mutum yawan kiyamata a ranar kiyama to ya kake gani yanzu ƙasa ko ko bulan ƙasa ne yanzu aka samu guda goma aka rataya wa mutum a wuya ya ya kake tunanin jini kuma a kora ka a guje wanda irin gudu za ka yi kuma har za ka iya gudu ala ayi halin ɗan uwa mutum ya yi zalunci وفي بعض الكتب هذا في ساشا للتفين يقول الله تعالى على رب الجيش اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري فشينا يا تsananta azaba ta tsananta ala man zalama bisa wanda ya zalunci man lam yajid lahu nasiran wanda ba shi da mai taimaka mishi gairi in ba ni ba duk wanda ya zalunci wanda ba shi da mataimaki sai Allah kaje ka zalunce shi to Allah ya ce fushin Allah da azabar ta tsananta ga duk wanda ya wani wa asar ba abu sashen malamai yi waka ya ce لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يوجد عقباه إلى اللبن تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم معناه يتي كذا كي ذالنشي كودا كنا رئيكو كذا كي ذالنشي كذا كذا ذالنشي كوا domin domin shi zalincin nan wato yanzu uqbahu ila nadam karshen sa yana dawowa ne zuwa ga nadama kai din ka zalunci mutum ka ga kwanta kana ta baccin ka amma shi ko wanda ka zalunta din nan sai ya kwana biyu bacci ba saboda bakin cikin abin da kai mishi yana maka mummunan addu'a a zuciyar shi ma'ana ana kuma ta ana kulawar shi ga halittarsa ba a ba shi ciki akwai lokacin baccin sa ba za ta fi sunatun wala naumu ubangiji ne wanda yanzu din ya taba daukar shi ba balanta na bacci to na ka kiyayi zaluntar mutum da zai ce maka Allah ya isa na ji a karatun mu na wani littafi ne ina jin a wani ne wanda muku labarin mutumin da yawa wani sarki Allah ya isa wani mafalatin ne ko na umdul akam yes a karatun umdul akam daga cin kauye ne to akwai mafalatin ne haka a daji zai kawo mushi rago ko tinkiya haka lokaci lokaci in ya kawo mushi shi kenan jauro in ya kawo ya faɗi kuɗinta sai ya koma duk ranar kasuwa zai zo sai yalla mai dan gutsuro mishi dubu biyu dubu uku ya je ya batar ana lissafi da haka har sai kuɗin akuya ko na rago ya ƙare sannan sai a sake kawo mar wani sannan dai sai ya kawo ko guda biyu ne ko uku shi kenan da ya zo karɓar kuɗi yalla mai sai ce ba zai bayar ba ya ce ran kari amma dai ka san na kawo ya ce ina sun amma gaskiya ba zan bayar ba a ƙasar mu duk kuke yin kiwon ba zauro sai da so suna Allah ya ika abin da mutumin daji a fili ya gaya mata kawai da ya ji gina sai ya yi dariyarsa ana nan ana nan kawai shi kenan sai jinya ta kama ranka ya daɗe jinya fa ta kama shi malam ga siga ga hawan jini ga menene ga menene amma nau'in kuma abin da ke damun nasa ya fi ƙarfin siga ya fi ƙarfin hawan jini aka kai shi asibiti igiyoyi suka suka sun kasa gane menene ma su shukan a jikin nasu kuɗi duk ya ƙare an sai da mota an sai da babur an sai da filaye duka lafiya ta ƙi samuwa aka tafi har waje an je indiya shiru lafiya ba ta samu ba an dawo na ga ko london ne ko yana nan ma haɗa kuɗi aka yi aka kai shi yan ƙunshi suka kai shi london da ya je can ya da cewa to gaskiya likitan je da ya kowa kwarewa a wannan fannin inda ciwon ya shafi jijiya ne yace dan Najeriya ne ya ji sai gaisa dan Najeriya ne kuma Bahaushe suka gaisa suka abin nan ya kawo mishi result din shi da ya ga result din shi yake tab to ai wayannan likitoci ma da suka duba ka ai wayannan a cikin su ma akwai malamai na ni kai na akwai malamai na akan wannan fannin yace amma yanzu rana kaza zan dawo Najeriya ilimin haddace a Najeriya asibiti na yana gari kaza ya gamar gari likita ya dawo Najeriya shi ma yana tsaya ka dawo da shi Najeriya suka je ya je ya ganshi da ya ganshi bayan ya yi komai ya gama ya kawo yan kwayoyi ya ba shi da yan allurai yana to ranka rabi me sana'ar ka yake to shi gaskiya dagaci ne dagacin ƙauye ne yake abin da zan gaya maka kai iya tunaninka anya babu wani wanda ka zalunta kuma yake masa mummunar addu'a sai shiru joran ka dai ka dai yi tunani in akwai kowa yake da biya shi haƙƙinsa ko ka nemi ya yafe masa da shi ne faran ka dai ana dawa zama fa baya yi fa kan ya rike shi ana dawa yace a wuce rigar muflatin nan aka je muflatin ne ji gan shi ya zo shi a kai da kanka ka aika mana yanzu yace a ba komai jauro na zo ne ka yafe mu na zalunce ka yafe mu yace a ba komai yace ga kuɗin dabbobinka yace a komai ranka yace ai na riga na baro Allah kawai yace ai wannan din ne ba na so ka dai yafe mu yace to na yafe yace to ga kuɗin yace a ba komai a bai shi yace a shi ga karba Fulani ne ya karɓi kuɗin sai na godiya ai na gaya maka kafin next appointment sati ɗaya da ma ya ba su kafin sati ɗayan nan wala sai gashi yana iya zama da kansa sai gashi yana iya miƙewa ya dan hau kan kujera haka ya zauna da aka mai da shi dai abin nan dai a hankali ne malam duka duka a cikin ƙasa da wata biyu sai ga shi lafiya ta samu a ce a ce ciwon Allah ya sani ya kama shi to na ka kiyaye zaluntar mutumin da bai da mataimaki sai Allah Allah ya kiyaye mu Allah ka karɓi dukkan roƙonmu Allah ga mu dukkan zunubanmu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya na ƙara wa liman lafiya hakimi Allah ya saka musu da alkhairi iyayen da malamin Allah ya saka musu da alkhairi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين صل على سيدنا محمد في الاخرين صل على سيدنا محمد في ولي الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين